الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى ليبام يكون دا وابن شي غبا دا wannan karatu na littafin sahih al-bukhari muna fata Allah mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah mana muwafaqa da abin da zamu saurara ana cikin kitabul azani littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen kiran sallah za mu tashi sabon babi nan
babun idza lam yutimma al-imam wa atamma man khalfahu babun idza lam yutimma al-imam wa atamma man khalfahu wannan babi yana magana akan idan liman bai cika ka'idodi ba ko bai cika sharuɗa ba wa tamma man khalfahu wanda ke bayan shi shi sai ya cika to shi ba abin da ya taba sallar shi shine ma'ana shine jawabi idza lam yutimma tamma man khalfahu da ka gade su to na jawabu shar'i jawabu shar'i din nan mahzufun an shafe shi ma'ana la yadurru bai cuta tama man khalfahu shi ma'ana sallar shi ba ta ba wasu kuma suka ɗauka a ta gurru za ka an samu saɓani wannan yana magana akan yaya malamai suka ɗauki hukuncin sallar liman dangane da mamu dangane da mamu in ta liman ta ɓaci ta mamu ta ɓaci waɗanda suka ɗauka dan ta liman ta ɓaci ta mamu ba ta ɓaci ba dan ta liman ta ɓaci ta mamu ba ta ɓaci ba za su sai a fassara abin kaddara nan la ta zuru kenan a ra'ayi ko fahimtar wanda suke ganin bacin sallar liman bai taɓa sallar mamu ba matsala to amma waɗanda suka ce abin da duk ya taɓa sallar liman ya taɓa ta mamu to kaga su ko abin in suka zo abin kaddarawa nan babu idza lam yutimma al-imam wa atamma man khalfahu ya zuru abinda ya shafi liman ya shafi sallar liman ya taɓa ta mamu da haka yace أدل أدرى من مخذوف لا يضر من خلفه ولكن هذا لا يمشي إلا إن من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة وصلاة مقتدي صلى ما يقوي بتقاتي بدن تدي من تباتي أما إنك قدر جوابي يضر لا يمشي إلا إن من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي صلى لما إن تباتي ita ma sallar mamu ta ɓaci wannan shine mazhabin hanafiya da an na salatul imami domin sallar liman yace mutadamminatan ko mutadamminatun salatul muqtadi sallar liman ta kunshe sallar mai koyi sihhatan wa fasadan in ta inganta tamamun ta inganta in ta ɓaci tamamun ta ɓaci yace amma wal awwal mazhabu shafi'iyya na farko dai shine mazhabin shafi'iyya ta ba ta ba لأن الاقتداء عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط domin koyi wajen su shafi'awa da liman mujarradin mutaba'a ne kawai ya yi ruku'u kai ruku ya sujada kai sujada da aka yi ce wata rakal bukhari jawaba sai imam bukhari ya ba amsa bai ba da amsa ba kaga sai sai nan yace zurru kula zurru ba dan ni yashmal al-mazhabain don ya haɗe mazhabin nan na malamai guda biyu wanda suka cewa ya zurru dan suka ce la zurru illa anna hadisan babu yadullu ala anna jawabahu la zurru sai dai hadisin babi wanda imam bukhari ya kawo in ka ka lura sai ka ga hadisin na karkata akan sashen cewa don sallar liman bata cika ba ko kuma sallar liman ta tawaya to bata taba ta wanda ke bayan shi ba in tashi ta cika to
حدثنا الفوز بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن علاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم فإن أخذه فلكم عليه حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وانا الحديث فضل بن سهل يا زنتد من إمام البخاري yace shi kuma yace haddathana al-hasan ibn musa al-ashyab a hasan ibn musa al-ashyab ya zanta da mu qala yace haddathana abdurrahman ibn abdullah ibn dinar yace abdurrahman da abdullah ibn dinar ya zanta da mu an zaid ibn aslama ya karbo daga zaid ibn aslama shi kuma zaid ibn aslama ya ji daga ata ibn yasar an abi hurairah ata ibn yasar ya karbo daga abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusalluna lakum ko ayimma limamai shugabanni suna muku limanci su ne suna muku sallah shine yusalluna lakum haka ga ko suwa ne ba ana nufin dai ayimma limamai kenan yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhda'u falakum wa alaihim in an fassara ta ce in asabu din sun yi daidai falakum to kuna daidai kuke lafiya lau kuke sallar ku babu matsala ba komai wa in aka ɗau in kuma sun yi ba daidai ba domin a kaɗa'a yana zuwa da ma'ana biyu a kaɗa'a ya kuskure kaga wannan kishi amdu kenan wannan abin ya yi shi amdan ko kuma a yayi shi kaɗa kan kuskure ba da gangan ba kaga wannan kaɗa'un kenan akwai kuma kaɗa'u wanda yake muqabalatu sawab wanda ke muqabala daidai wannan abun daidai ne wannan ba daidai ba wanda ba daidai sai a ce kadawun ba daidai bane wannan kuma a sawabun daidai ne kaga wannan kadau mai muqabala da sawabu wancan kuma kadau mai muqabala da amsa da gangan yayi a kuskure yayi akan kuskure yayi ba da gangan bane kaga wannan kadau kuskure ake ce shi amma kadahu shi kuma wannan mai muƙabala da sawabu sai ce ba daidai ba abinda duk ba daidai ba eh shine kadahu shine ce in sun kuskure watan a falakum wa alaihim kuna da ladata watan biyayya da ku ce ku musu isma'u wa a'iyu amma ku ko wa alaihim zunubin yin laihin su yana kansu haka su kaɗai ya tsaya gare su su kaɗai ya tsaya gare su ku kuma kuna da watan ladaddiya to wannan wannan hadisin an yi maganganu da yawa akan yusallu lakum fa in asabu falakum wa in akhdau ma'anonin da aka bashi an bashi wajen ma'ana guda uku ma'ana guda uku an bashi ma'ana guda uku na farko dai aka ce fa in asabu in sun cika sallar in akan mu wasu ma sun ce in akan in sun cika sallar su ba su tauye wani abu ma'ana limaman in liman bai tauye komi ba ya cika daidai kenan akan ya ka ce to mi addalili an ka fassara asabu da akan mu ya ka ce akwai hadisin da ke fassara shi da haka riwaya ummi na aisha riwaya uqba hadisin uqba uqba ibn amir wancan da aka ambata wanda yake baya din nan za ka yace shi ne itmami magana itmami ne shi ne magana asabu din in sun cika sallar su daidai su limamai a to shi kenan kuma sallar ku lafiya lau babu matsala wa qala ibn battal ibn battal yace in asabu din nan in sun yi sallah cikin wakati don shi liman ba ba a sallah sai da shi ko shugabanni an dauka ayyimma shugabanni sarakuna su ne jagorori ba a sallah sai da su don haka lokacin da suke so a yi sallar za a yi to in an dace sun yi sallar lokacinta ba su bari ya wuce ba to kutun nan mabiya kuke gare su shi kenan wasan ya yi daidai falakun kun samu ladabbi ma'ana kun yi daidai da su a wannan daidan amma in sun kuskure ma'ana kuskurewa sun ki su yi daidai kuskure wato hadau mai muqabala da sawabu sai zan ba su yi sallar lokacin sallar ba sai sun bari lokacin ta ya fita shi ma akwai dalilin wannan na kalifofin da ke bari lokaci ya fita yana daga labarin gaibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi wasu shugabanni za a yi wasu sarakuna a nan gaba wanda za ba su kiyaye sallah cikin lokacin ta sai sun bari ya wuce to in an ci karo da irin wannan kaga aka kenan to ku da ke biye da su fa ya matsayin sallar ku aka ce faraku sallar ku lafiya lau kuna da ladan ku ta kama kun yi ta cikin jam'i amma wa alaihim su ko zunubin barin ta sai ta wuce yana kan da haka suka ce ya'ani alwaq ibn battal yace in asabu ya'ani alwaqta domin fa inna bani umayya kanu yu'akhiruna salata ta'khiran shadidan yana daga hali na sarakunan bani umayya abinda tarihi ya ruwaito jinkirta sallah ka ku ga jinkirta sallah abu ne mai aibi ko فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هذا حد ديني بابا shi da aka ce domin akwai banu kuma ya kano da sunan salata kafira shadida to sai aka ce to wani dalili mi a hujjar banu umayya na jinkirta sallah sai aka ce dullu alaihi ma rawahu abu dawud bi sanadin jayyidin an qabisa ibn qawas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu alaikum umara'u min ba'di yu'akhiruna as-salata fa hiya lakum wa hiya alaihim fa hiya lakum wa hiya alaihim ku in kun yi kun bi su sai lokacin da suka ga dama suka yin ku kuma saboda tsoron fitinar da za ta faru wani in ba a bi shi nan ba ana iya zubar da jini ba bishi ba za a iya zuwa da jini sai aka hakura aka bishi to ba komi fahiya lakum ku tana nan kamar ba ku jinkirta ta ba kuna da lada kun yi ta cikin lokacinta wa hiya alaihim amma su ku jinkirta wannan alaihim suna da zunubi na jinkirtawa fasallu ma'ahum ma sallul qibla ku yi sallah tare da su duk da suna jinkirta ma sallul qibla inda za su kalli gabas su kalli alƙibla su yi sallah babu damuwa ku yi sallah tare da su haka nan ma abin da nasa'i ya ruwaita da ibnu maja daga ibnu mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace satudrikul aqwama yusalluna as-salata li ghairi waqtiha za a samu wasu mutane nan gaba suna sallah ba lokacin ta ba fa in adrakatumuhum in kun riske su fasallu fi buyutukum shi kuma za a yi wasu mutane za su zama cewa ba su sallah lokacinta in kun riske su ku yi sallah lil waqti a waqti allazi ta'rifuna ku je cikin gidajen ku yi sallah a lokutan da kuka san lokacin sallah ya yi gaba kun summa sallu ala subha ko subha sannan ku dawo masallaci ku yi sallah tare da su ku ɗauke ta a matsayin nafila ku ɗauke ta a matsayin nafila an fahimci wannan an fahimta ga wata riwaya ta ce annabi sallallahu ya ce za a yi wani lokaci wasu na tozar da sallah ba su cikin lokaci in kun cimma wannan lokacin ku yi tabbatun su ku rika koma gidan da jin kudin lokacin sallah yayi ku yi sallah ku in na kun tashi su kuma yin tashi sallah sun ga dama to ku taho tare da su dan kariya sai ku taho ku yi sallah tare da su kuma da ita nafila sai kuma da ita nafila kaga kenan fa in afsahu فلكم وعليهم يتي وإن لم يصيبوا وقال الكمالي الإمام الكمالي فإن أصابوا في الأركان والكرب أكثر كي وإن أصابوا إن سني دي دي أظن أكيد إسرائيل دي كلمة أنا تأوك كنا إن سني دي دي سني صلت تارد شرطا تأثر كننتا سنباد دي دي سو لإماما لإماما أصلا كنا والسنن تو فلكم kaga asabu fil arkan was shara'i was sunan to falaku wannan kun dace kuna da ladan wannan to in ko sun kuskure ma'ana lam yusibu ba su yi daidai ba to falakum kuna da ladan sallar ku ku lafiya lau take wa alaihim su kuma laifin ko ba su cikin lokaci ba ko ba su kiyaye shara'i ba da sunan da arkanu wannan alaihim su wannan tarihi gare su tarihi gare su saboda ala bambancin lami da da ala ala abin da yake na sharri ne alaihim kaga laifin wannan aiki alaihim yana kansu amma lahum su kuma kaga alkhairi ne ladan yi cikin lokaci ko ladabbin su ladabbin su a cikin wannan bisa ga tilas ne to babu kuma ku kuna da ladabku ko kuma ladan yin ta bisa ga sharuɗanta da arkanu ɗinta da kuma sunan ɗinta to lakum ina gari don haka aka yi maganganu da yawa akan fa in asabu falakum wa in akhdau falakum wa alaihim wannan daga bayanin cewa in an samu irin wannan sarakunan a koma gida a riƙa sallah lokacinta in ya so lokacin so ga dama sai a zo a yi tare da su a mai da ita nazira hadisai da yawa sun zo kuma salafu da yawa suna suna yin haka kamar Abdullahi bin Umar Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi lokacin da yake jinkirta sallah ko ya jinkirta sallah a Arafa sai Abdullahi bin Umar kawai sai a kema shi kawai sai sallah shi ya ga mutum shi halifa ne sai ya tsaya ya je tsaya tunda ka san sai an haɗe sannan za a yi tsayo Arafa da aka haɗe ya yi sallah shi Abdullahi bin Umar sai ya tsaya ya yi tsayo Arafa shi sai Hajjaj ya ce a kamo shi aka kamo shi aka ɗaure shi kana hajjaji a suru salatu yawmal juma'a a hajjaji na dinkin ta sallah ranar juma'a sai juma'a ta wuce sosai sannan ya ga dama ya fito wa kana abu wa'il ya amurna an nusalli fi buyutina yace abu wa'il na umurtan mu mu yi sallah a ɗakunan mu sun manafi hajjaji ta nusalli ba sannan in mun ga mun sallolin mu sannan mu tawo mu yi sallar da hajjaji haka nan masruf shi ma yana haka tare da ziyara وكان عطاء الوسيط بن جبير في زمن الوليد هكذا وكان عذاب الوليد شيما عطاء بن يسار لسعيد بن جبير ولا تشابه غيره ثم هكا تكي اذا اكثر الصلاه صلى يتيم الجنه in ya ji su sallar shi wani kawai sai su je su su su su yi sallar su a dakunan su sannan kuma su dawo su yi sallar tare da shi sai su mai da wanda sun kai tare da shi na tila
باب إذا باب إمامة المفتون والمبتدئ باب إمامة المفتون والمبتدئ wannan babi na maganar halacci ko hukuncin limancin maftuni wanda yake abin fitinanta kuma maftunin nan an yi maganganu da yawa a kai ne daga ƙarshe abin da ya fi ƙarfi maftuni ɗan tawaye ɗan tawaye domin na cikin fitina ba ƙarama ba ko suka ce to ai da fatinu aka ce don fitina jawo ta yi a ba shi ismul fa'il da ka ce maftun abin fitinanta haka ismul mafuli ne shi kuma maftun da ka ce to ma'anarsa dai ake nufi wanda ya dumu dumu cikin wata fitina shi ne ake ce matan tawaye to meye hukuncin ya yi limanci a bishi wal mubtadi meye hukuncin limancin wanda yake dan bid'a mubtadi mai zuwa da bid'o'i waɗanda ba su da asali a alqur'ani ba su da asali a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shake ce bid'a ko shake ce mubtadi dan bid'a wanda Allah ya saki bin bid'a Imam al-Kirmani da yazo fassara mubtadi zai ce wanda ke aikata bid'o'i to sai to akwai bukatar abin me ba me ba bid'a balle abin me aikata ba haka sai ka san abin da bid'a sannan ka san wanda ke aikata ta sannan a san meye hukuncin shi yace to abin da asbi wal bid'atu lughatan kullu shay'in umila ala ghairi misali sabiq dukkan abin da aka aikata wato ala ghairi misali sabiq ba ba wani misali irin shi da ya gabata ta ce yanzu ne aka fara wannan abu sai a ce an kirkiri wannan abin da babu shi ala ghairi misali sabiq wannan aluga ce to amma wa shar'an ihdathu ma lam yakul lahu aslun aikata abun da bai da tushi kan a ba aikata abun da ba aikata ba zamanin abun da bai da tushi abin da a tushe yanzu in kai abu kaza sai aka kawo mai dalili a alqur'ani to lahu aslun wanda abun ko ba a yi shi ba zamanin annabi to yanzu lahu aslun to amma abun da an caza abun ba a yi shi ba zamanin manzo Allah kuma an tsara alkur'ani bai da kariyar da za a bashi bai da dalili matabbaci da zai zamo a dalilin shi to sai a ce ma laysa lahu aslun kin abun da bai da tushe don haka yace ihdathu ma lam yakul lahu aslun ba ma lam yakun fi hadar rasulullah ma lam yakul lahu aslun fi hadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya la ismail ita bid'a nan ta kafa kashi biyu badruddin al-aini ar ibn hajar ne yanzu maganar nan maganar shekara 607 shekara 607 cewa bid'a shi maganar tashiwa kakkai mata ta kuma tambaya a da gare shi ma ka dauko lissafi ya ce bid'a nan ta kasu kashi biyu yanzu don Allah wanda ya ce bidu wanda ya ce bid'a ta kasu kashi kashi dan bid'a ne ai ka gani ya adalci yana nufin duk malaman al'umma gaba ɗaya ya ce musu yan bid'a ne don sun ce bid'a ta kasu kashi kashi ko badur din ayi gashi yana faɗa mai sharhin sahih bukhari umdatul qari yana cewa wahiya na ismaili ta kasu kashi biyu yace bid'atu dalalatin bid'a ta fata waccan da hadisi ke ta kullu kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin fi nar yace wa hiya allati zakarna ita ce wanda mun ka ambata an gane menene ihdathu ma lam yakul lahu aslu fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda bai da tushe bai da asali to farar da shi an tasa an tasa bai da tushe bai da asali alqur'ani da sunna yace to ita ce bid'at dalala wa bid'a hasana wa bid'atin hasana yace akwai kuma bid'a mai kyau kaga yanzu duk wanda ke kuma zai ce duk kalmin cewa akwai wata bid'a mai kyau ba wata bid'a mai kyau kaga wannan yaji ne yaji ne kawai kuma rufe ido ne a ganin gaskiya da mutanen gaskiya wannan malaman duniya ne kuma malamai ne kuma amana ce amintattu ne na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce akwai bid'a mai kyau to kai ka ce ba bid'a mai kyau saboda yi daidai da ra'ayi duk ka da wannan kana son duk ka su kunnan shara gaba yace wa huwa ma ra'ahu mu'minuna hasana me bid'a da kyau ce ma ra'ahu mu'minuna hasana abinda mu'minai da suka ga mai kyau ne wala yakunu mukhalifan lil kitabi aw sunnah kuma an jaza bai karo da qur'ani shar'i da zai karo da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw al-athar kuma zai karo da wani asari da aka ruwaita aw al-ijma ko kuma abin da al'umma musulmi gaba ke ita hadu akan shi al'umma musulmi gaba ke ita hadu da shi wannan abin bai karo da shi to in bai karo da shi bai karo da aya bai karo bai karo da sunna bai karo da wani asari bai karo da wani ijma'i to wannan shi ake ce ma bid'a hasana bid'a hasana shine ma'ahu muslimuna hasana asari ne na Abdullah ibn Mas'ud yace ma ra'awul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun Abdullah ibn Mas'ud yace abinda musulmi suka hadu suka ce wannan abin mai kyau ne to wajen Allah mai kyau ne kaga babu da aka yi wannan abu an taɓa yin shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba taɓa yin shi ba zamanin sahabbai ko ba taɓa yin shi ba zamanin tabi'ai in dai musulmi ne mumine ne suka hadu suka ga abin yana da kyau to har wajen Allah yana da kyau har wajen Allah yana da kyau kaga yanzu maganin cewa duk abin da annabi bai yi ba wannan bid'a ce bid'a kuma bata ce za ka ba ma bid'an ma ba mai kyau ba wata mai kyau duk bid'a bata ce to kaga wannan jahilci jahilci ne akwai waɗanda sun gane amma kuma son zuciya ya karkatar da su malamai waɗanda suka tabbatar da cewa akwai bid'a mai kyau bid'a ta kashi kashi suna da yawa irin su imamul khattabi imamul khattabi daidai faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdathatin bid'a da nace fa inna hadha khasun fi ba'd al-umuri duna ba'd wannan cewa kullu bid'atin duk da yazo daga babin kullu to masana larabci sun san sirrin da ci akan yi ilahin umuri amma na nufin tafsis akan yi tafsirin amma umurin ake nufi an gane akan yi ilahin ba'd amma kullu ake nufi akan itlaqin kullu amma ba'd ake nufi duk wannan a larabci an san wannan shi kuma hadisin nan larabci ba ka karaba hadisin da larabci ko ko karaba hadisi da ilimin larabci wata rigima ce wadda ba ta yi wa kwata kwata to kaga yadda kullum mutum sun bida fa inna hadha qasun fi ba'd al-umur duna ba'd wa hiya kullu shay'in uqdisa ala ghairi aslih duk abin da aka kirkire shi ba kan wani tushe ba min usuli dini lasalin addini wa ala gairi iyarihi kuma an kirkire shi ba kan ma'aunin shari'a ba wa qiyasihi ba kan qiyasi ba in ba za ta ba kashi shi wa qiyasihi da qiyasin shi wa ma ma kana min hama biniyan ala qawaid usuli amma abin da ya zamo yana da tushe a qawaid na usul ka'idodin usul ne ka'idodin usul watan ya zamo in an bi ka'idodi na usul daga alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malamai da qiyasi to duka an gina shi akan wannan sannan kuma amma ma kana minha mabniyan ala qawaid al-usuli wa mardudan ilaiha amma da su sun karba yace to falaysa bi bid'atin wala dalala amma da shi alqur'ani ya karba ko an mai da shi a sunna ya karba ko a kiyasi ko a ijma'i ya karba yace fa laysa bi bid'atin wala balala yace wallahu a'lam sannan imam ibnu abdul bar ibnu abdul bar shi ma yayi magana akan hadith a zance sayyidina umar bin khattab da yake cewa ni'matul bid'atu habi ma dalla da wannan bid'a to shine ibnu abdul bar yace fal bid'atu fi lisan al arab a cikin istiskar da at-tamhid yayi wannan magana yace fal bid'atu fi lisan al-arab ikhtira'u ma lam yakun kirkira abinda babu shi a larabci yake magana ba kirkira abinda da babu wa bid'a'uhu da farash fama kana min zalika fi ad-din khilafan lis-sunnah allati madha 'alayha al-amal fa tilka bid'atu la khayra fiha to abinda aka kirkira to an kirkire shi to bari a diba shi da aka diba shi sai aka ga yana karo da abun da sunna ta shuɗe a kan shi ya ce fatilka bid'atun la khayra fiha wannan bid'a ce da ba alkhairi cikin ta wa wajibun zammuha wajibi ne zargin ta wan nahyu anha wajibi ne na hani ga barin ta wal amru bi istinabiha kuma da umurni da kaurace mata wahijran ne san ta ta wahijran mubtadiha kuma wajibi ne a kaurace ma mai ita mai wannan bid'a wadda an caza ta ba ta da asali ga abin da aka shuɗe a kai إذا تبين له سوء مذهبه وما كان من بدعة يجي أما بدعة تزم لا تخالف أصل الشريعة بات كرو دا أصل شريعة والسنة بات كرو دا أصل سنة فتلك نعمة البدعة وانا إذا نعمة البدعة اللي سيدنا عمر كان فيه إنجي ابن عبد البر ابن عبد البر ما قال وجن كوسا شكرا دبوشي ابن عبد البر mai at-tamhid kana dai jin imam al-qadi iyal imam al-qadi iyal dan wajen karni na biyar ne ba amma yana wasan istishhadi da su ibnu abdul bar magana shekara kusan dubu ce ibnu abdul bar yace fama kana min bid'ati la tukhalifu asl shari'ati was sunnah fa tilka ni'matul bid'ah kama qala umar li'anna asla ma fa'alahu sunnah kaga wannan ibnu rajab alhambali shi kuma shi ma ya kawo maganganu akan abin da ya shafi ma'anar bid'a kanta da ta kasu kashi kashi ko da wasu ba su yadda ba ibn rajab alhambali shi ma kaga maganar shekara wajen ɗari bakwai ce ake magana to shi ibn rajab ya kawo yace fa inna kullu bid'atin dalala yace takdirun lil umma min ittiba'i al umuri al muhdatha al mubtadi'a wa kan zalika bi qawli kullu bid'atin dalala fal murad bil bid'ati to nan magana ta fara abin da aka nufi bid'a in ji ibnu rajab al-hanbali a cikin jami'ul ulum wal hikam yace ma huditha mimma la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi abin da aka kirkira wanda la asla lahu bai da tushe a cikin shari'a ya dullu alaihi wanda za ta ishara zuwa gare shi kakin in an samu abin da ko da an kirkire shi akwai wani nassi da zai yi nuni zuwa ga wannan abin to ba bid'a ta kasa ba ce wannan ko da yake bid'a ta luka to ba a kira shi bid'a ta kasa wa amma ma kana lahu aslu amma bid'a da ko abin da an ka kirkira amma lahu aslun yana da asli min shar'i yadullu alayhi fa laysa bi bid'atin shar'an ba bid'a bane a shari'a wa in kana bid'atan lugha ko da yake bid'a a lugha wa fi sayyi muslim sai ya kawo a cikin sahihu muslim yayi ta kawo maganganu da yawa har ya kawo maganar imamu shafi'i da isnadoda maganganu biyu na imamu shafi'i shi ma ibn rajab ya yi bayani ne mai tsawo sai ya kawo maganar imamu shafi'i an ruwaita abu nu'aymin ya ruwaita takan imamu shafi'i abinda imamu shafi'i yake to albid'atu bid'atani albid'atu bid'atani to na mai cewa akwai watan duk wanda yake bid'a ta kafa kashi kashi shi ma dan bid'a ne ko batacce ne ko dalil mudillu duk wannan khawarijinci ne shi kawai yaji ne da da da irin kwasan karan mahaukaciya shake al'amura na addini ba a son a koma ga waɗanda suke tushen abin don ka a tace a bambance tsakanin tsaki da tsakwa a sai dai a kwasa karma lokaci a kawai abinda ba a yi da shi ba ba a yi da shi ba gaba ɗaya abinda aka yi da shi an yi da shi ko mimo ne shi da addini ba haka yake ba abinda ba mu shafe shi albid'atu bid'ata ne bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma in ji ba mu shafe fama wa ba sunnata abinda in an yi yayi daidai da sunna a hau fahimta an kirkiri abin fa amma an aza shi ga sikeli yayi daidai da sunna ai in an aikata abin zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce mishi bid'a ba ko har kuma ana cewa wafaqa sunna to wata sunna ya riga ya zama sunna shi kenan a'a abinda aka kirkira aka zo aka kara shi a sunna sai aka ga daidai sunna bai karo da sunna fa huwa mahmudun wa ma qalafa sunna fa huwa mazmum wa hatajja bi qawli umar radiyallahu anhu ya kafa hujja shi imam shafi da zancen sayyidina umar ibn al-khattab ni'matul bid'atu wa hiya murad shafi'i radiyallahu anhu sannan kuma ya kawo aka kawo wata riwaya ta kan imam shafi'i dai hawaye menene aka rubuta daga imam shafi'i shi ma imam shafi'i ya ya sake bayani akan bid'ati wal mu'tadatu darbani kaga ta ce al bid'atu bid'atan wa ga riwaya kuma kuma sai da ibn rajab ya kawo isnadin ta ba tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan hakkan imam shafi'i din yace wal mu'tadatu darbani ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه هي بدعة الضلال abin da ake kirkira yana karo da alkur'ani ko sunna ko wani asari ko ijma'i wannan shine bid'a ta bata inji babu shafi yace amma wa ma uhdisa min alkhairi kaga ashe ana ihdasi min alkhair abin da aka fare shi aka kirkire shi da san ba shi min alkhairi kaga yanzu sai a ce to hare mu imam shafi'i gyara a ce imam shafi'i ka hisa habbai son alheri ba abin da suke cewa kenan ku da kuke kirkira wasu abu kun hisa habbai son alheri sai a ce to imam shafi'i da kake faɗin ma abu jisa min alheri ka hisa habbai sanin alheri ko ka hisa habbai son alheri in dai an yarda da imama ta imam shafi'i to dole a kashe wuta cewa ya san addini kuma mai son addini ne kuma mai kishin sunna ne imam shafi ku gashi ya ce ma wa ma'udi ta minal khairi la khilafa fihi li wahidin min hadha bai karo da qur'ani bai karo da sunna bai karo da ijma'i bai karo da akari wa hadhihi muhdathatun mazmuma wannan abin da aka kirkira ne wanda ba abin zargi bane yace wa kathirun min al-umuri allati uhdithat wa lam yakun qad ikhtalafa ulama fi anna hiya bid'a hasana akwai da abubuwan da aka kirkira waɗanda ba saɓani a wajen malamai cewa abu ne mai kyau ya ci gaba da bayani ya ce hatta turja ila sunna har amadi ita daga sunna ya ce daga ciki famin ha kitabatul hadisi rubuta hadisi zamanin annabi babu shi rubuci babu shi rubuci zamanin umar bin abdul aziz ne aka fara rubuta hadisi ya ce duk wani mai hadisi duk wani mai hadisi to ya tattara shi a dawwana shi wuri guda amma da annabi sallallahu alaihi bai bari a rubuta a rayuwar annabi sallallahu ba a rubuta ba a rubuta yace naha anhu umaru umar yayi hani daga rubuta hadisin ma wa ta'ifatu min sahaba da wasu daga cikin sahabbai warkar safiya aktaru wasu kuma watan suka yi rangume suka ci a rubuta wa sadallu lahu bi ahadith ahadith min as-sunnah sannan min haka kitabatu tafsir al-hadith shi hadisin a fassara shi bid'a ce shi ma ba a rubuta shi balle fasarar shi to a rubuta sai a ce wannan sahihul bukhari fasarar sahihul bukhari to sahihul bukhari ma ba shi balle fasarar shi irin su fatul bari umdatul qari ko wani abu da sauransu duk babu tafsir kitab tafsir hadith wal qur'an tafsir qur'ani babu shi bid'a ce babu shi balle a ce tafsir tabari tafsir ibn kathir tafsir bagawi تفسير القادر تفسير وانين تفسير السعدي wanga na dan zamani ce da kusa kusa to ko su tabarin babu balle sa'adi ko tabari babu ba ba ba ba ba qala sa'di rahimahullah to ko shi babu to kaga waɗannan duka bid'o'i ne to saboda haka maganganun suna da yawa nawawi wannan ibnu hajar ibnu hajar ila alhambali imamun nawawi shi ma abin da yace kullu bid'atin dalala wannan hadisi ne hadha amun maksusun wannan amun ne maksusun a lafazin shi ya zo da lafazi zahirin shi ammi ne amma kuma makasusi ne ya keɓance wal muradu yace galibul bid'i nawawi imamun nawawi kowa san wane ne imamun nawawi mai sharhin muslim mai al-muhazzab da sharhin muhazzab wajen sifili watan 20 da wajen shida yayin muhazzab littafi biyu ne mujalladi biyu amma ya mai sharhi sai da ya kai mujalladi mai kauri 26 shekul islam imamun nawawi qutbul awliya duk abin da ake ce mishi kenan qutbul awliya an-nawawi to abin da yake cewa wal muradu galibul bidi al ahlul lugha shi ma sai dai kuma jin malaman lugha zaka in kaji ana rena malaman larabci sai dai sai dai jahilai saboda su ba a taba rabawa ba a ce malaman larabci malaman hadisi su malaman hadisin su ne malaman larabci dan ba a taba malamin hadisi ba ba malamin larabci ba bai taba zama malamin hadisi ba malamin larabci ba sai ce hiya kullu shay'in umira ala ghairi misalin sabiqin duk abin da aka aikata ba akan misali wanda ya gabata ba babu irin shi قال العلماء البدعة خمسة أقسام إمام النووي بدعة ما كشي بيت واجبة ومندوبة ومحرمة مكروهة مباحة ita kaji shi ba ma ta kasu kashi biyu ba a ta kasu da aka je bayani sai ta kasu kashi biyar فمن الواجب نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدئين وشبه ذلك daga cikin bid'o'in da da babu a tsara littattafai da maganganu don raddi ga masu kawo ma musulunci hari da babu amma sai a tsara da tambayar da amsar an dawwana kai in ka taho sai ka ɗauka ka yi rigima ko ka yi jayayya ka kawai da mai rigima da addini wasu ne suka rubuta suka aje kai ma ka ɗauko ka zo kana aiki da shi wa min al-manduba tasnifu kutubil ilmi ina daga cikin bid'o'i mandubai yin waɗannan littattafai na ilimi hadisi littattafan hadisi littattafan matsalar hadisi littattafan fiqh littattafan kaza na arabiya na balaga na nawu da sauran wa bina'ul madaris da gina makarantu biyu na da cikin bidigo iman dubai inji imamu nawawi dan zamanin annabi sallallahu alaihi babu wasu makarantu ko na tsangaya ko kuma na islamiyoyi ko na islamiyoyi ko kuma da sauransu da duk waɗannan makarantar a zo a ce an yi aji aji ga ajin masu hadda ga ajin kaza ga ajin masu aji daya ga aji biyu har aka aji shida duk babu wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bina'ul madaris kenan wa min al-mubarak tabassudu fi alwan al-atima shi ma ya kawo wannan sannan har ibn taymiya ba akan bayanin bid'a na da kashe kashe har shi ya da wannan ya ce albid'atu yace zancen sayyidina Umar taliki ne akan zancen sayyidina Umar da yace ni mata bid'atu hadu yace kun mana kudu aksaru ma fi hada tasmiyatu Umar tilka albid'a ma'a qismiha wa hadhihi tasmiya lugawiyya abinda sayyidina Umar yace ni mata bid'atu hadhihi kada dauka bid'at waccan tabata a a a bid'a ce ta tasmiya ta ambato haka ne akwai kashi kashi kai la tasmiyatan shar'iyya ba an bato bane na shari'a ba bid'a bace waccan da aka rubuta shari'a wa zalika anna bid'ata fil lugha kaji shi ma kuma bid'a a lugha ta ummu kullama fu'ila ibtida'an min ghairi misalin sabiq duk abin da aka aikata da can babu shi yace wa amma bid'a shar'iyya fa kullu ma lam yadull alayhi dalil shar'i to Allah ji ibnu taymiya garwai ki anan babu wani magagi da yake tare da shi ya ba da amsa gamsasa ce ma malam ya dulla alaihi dalilu duk abin da zaka yi bai da wani dalili a sunna ko a alqur'ani ko a ijma'i da zai kare wannan abin to ita ce ita ce tabata ita ce tabata ta kenan in za a aikata abun da da babu shi kuma ya zan lahu dalilun yadullu alaihi min ash-shari'ati wa huwa laysa bi bid'atin shar'an wa in kana bid'a lahu wannan shine maganar da yake cewa sannan irin su Abu al-Hasan al-Laknawi irin su al-Hafiz Ibn Hajar a fatul bari shi ma yayi magana akan kashe-kashen ma bid'atu wal bid'atu asluha ma qudisa ala ghairi misalin sabiqin wa tutlaqu fi shar'i fi muqabil as-sunnah fatakunu mazmuma sai ta zama mazmuma wa tahqiqu annaha in kana mimma tandari to ta yaya ake rarrabawa rarrabewa ce wannan mai kyau wannan mara kyau yace to yadda kai ake rarrabewa yace annaha in kanat min matan da riju in aka diba aka ga wadda ke naduwa ce ta hata mustahsanin fi shar'i fa hiya hasanatun shaykhul islam ibn hajar ya ce in an diba tana da wuri tana da mahalli a shari'a fa hiya hasanatun wannan bid'an mai kyau ce don Allah wa duk mutum ya runce idan shi ce wai ba wata bid'a da kyau dukki nau'in ga malaman duk batattu ne wa in kanat min ma tandariju ta haka mustaqabati amma in ta zamo tana natsuwa a karkashin abin da yake mai muni a shari'a domin dalilan da ka hana wannan abun a shari'a su sun ka dabaibaye wannan abin to fa hiya mustaqaba kaga ta zama mazmuma kenan wa illa fa hiya min ismil mubadi yace to in ka taba kuma saboda tawassu'i na ilimi yace to a iya bincikawa ba ta cikin wancan ba ta cikin wannan yace to min ismil mubahi to tana cikin kashin da yake mubahi halal yace kai wa qatan qasimu ila al ahkam al khamsa ibnu hajar yace bid amana kasuwa zuwa kashe kashen hukunce hukunce addini wanda muka yi a usul fiqh jiya al ahkam al shar'iyya guda biyar yace ita ma bid anna kasuwa adadin al ahkam al shar'iyya wajibi mandubi watan mandubi haramun mubahi san'ani shi ma ya faɗi wannan albid'atu lugha ma umila ala ghairi misalin sabiqin wal murad biha huna ma umila min duni an yasbiqa lahu shar'iyyatun min kitabin wala sunnah wa qad qasama al ulama al bid'ata ala khamsati aqsam al imam sanani min subul salami na sharh bulugh al maram to kaga shi ma ce تاكو كشي كشي البدعة على خمسة أقسام الواجبة كحفظ القلوب بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة ومندوبة كبناء المدارس ومباحة كالتوسئة في ألوان الأئمة وفاكر الثياب ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران أبو الحسنات اللكنوي شيما لإمام الشوكاني لإمام الباجي لابن عربي المالكي لإمام الزركاني da alƙadi iyal a cikin masharikul anwar shi kuma nawawi wannan magana da muka kawo nawawi cewa yayi wannan gutsuro ma kawai ne wannan bayani na cewa bid'a akwai mai kyau da mara kyau to kadiba littahi na na tahzibul asma'i wal lughat can na shi da wanga bayani don haka anan sai ya takaita a sharhin muslim sharhin sa na muslim sai muslim sai ya ce to nan kamar dai na baka kanun labarai ne amma inda bayani yake kuma littafi na tahzibul asma'i wal lughat zaka ga bayani akan bid'a da sunna da kuma ita kanta bid'a ya ta kasu da kashe-kashenta da kuma dalilai in ji imamun nawawi zaka ba za a basu imamun nawawi duk wannan taron ba abi wani shirmin banza kuma kullu bid'atin din imamun nawawi ce duk da an ce kullu yace duk da an ce kullu ai larabci ne yace ilimi ne kuma alhamdulillah sun san shi yace zaka ce da tudammiru kullu shay'in bi idni rabbiha tudammiru kullu shay'in bi idni rabbiha wa utiyat bi amri rabbiha bi amri rabbiha ba bi rabbiha bi amri rabbiha sannan utiyat min kulli shay'in ko sannan waja'ala ala kulli jabal duk wannan in ka ce tun da wannan kullu ta ce kullu dole a kulle ko dole a kulle to ya za ka yi da waje ala kulli jabal waje ala kulli jabal dutse hudu ne ha ya duwatsun duk duniya kenan sun shiga waje ala kulli jabal kuma duwatsu hudu ne da ya daddaka wannan tsuntsayen ya ajiye naman su a duwatsu guda hudu Allah ta'ala ce cikin kudurarsa za su taho kawa ta taso daga wancan dutsen ta haɗu da wannan cinya waccan fifike ya taso daga wancan dutsen ya haɗu da wannan hatsu tsanin su tashi ta da an ci shafa ina musu to yanzu dai duk hidiman nan da aka yi a dutse kudu aka yi amma kuma an ce ala kulli jabal sannan kuma tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tudammiru kulla shay'in tana halakar da komai kuma an ce wa asbahu la tara illa masakinuhum tuna kuma tudammiru kulla shay'in saboda haka wannan amun ne maksusu kawai amun maksusun haka ake ce shi idlaqul kulli ne bi iradati al-juz'i ko idlaqul ammi bi iradati al-khassi shine kawai babi ne magana ce take mai fadin gaske saboda haka ya dace a a a faɗaɗa bayani domin wasu suna rutuwa wasu kuma ana rutarsu da cewa babu wata bid'a mai kyau ka ta annabi ilarus ka ji wani taron aradu da kai mene ne ka wannan magana ba
bid'a mai kyau aliyabo wanda sai na uwar ke cewa ni imanci da bid'a ma da lalata wai bid'a da ake cewa ma da lalata aliyabo ke amma mazmum ya yi bayanin mahmud ita ce wanda an tara tana da asali tana da tushe tana da kariya tana da dalili a asalin shari'a shi ne alƙur'ani ko sunna ko asali ko imani mahmud amma mutum an tara ba ta da asali a alƙur'ani ba ta da asali a sunna ba ta da asali a ijma'i ko asali da ake tilka yin bin abu salatu musabaqan da ake yi malamai ne suka ga cewa yin musabakan nan
ai ba inda aka ga manzo Allah ya musabaka ba inda aka sa ba da kwasan su yi musabaka amma kuma musulmi suka ga cewa kan mar abu muslimuna musulmi ne suka ga cewa tana da kyau domin za ta shajja'ad da ayi karatun qur'ani za ta shajja'ad da ayi karatun qur'ani kuma za ta nuna kula da qur'ani ba zai shahe ba ga zukatan ɗiyan musulmi ko ba zai shafe ba ga al'ummar musulmi yau da za a ce duk ƙur'anan da ke duniya ga baki ɗaya an tattara su an zuba su wani wuri to mahaddata ƙur'ani kaɗai ba za su bari ƙur'ani ya tura ba na kuma abu yana da kyau kuma musabakan nan tana da daga cikin sabiqu ila man turafi turafi duk da ba su kawo sai dai hadisin dabino hadisin dabino shi suke istinbadi amma waf'alul khaira shi musabaq yana ci waf'alul khaira a taru a karanta qur'ani a ji wata iya qur'ani in ya iya qur'ani a yi mai jinjina a yi ji daɗi wannan abun ya shajja'ar da wani ya ce kai ni ma sai na haddace qur'anin tun da wancan mutum ne iri na ba aljani ba ne ya an kai haddace ni ma sai na haddace kaga wannan abu mai kyau ne ko don haka nan ba za a kira shi bid'a ta bata ba ko da yake bid'a ce ta luga ba ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kaga irin wannan kenan da sauransu sai a ce tafsirar alqur'ani tafsirar alqur'ani ba ai zamanin manzo Allah ba amma ka ga mai kullu bid'atin dalala zaka isko ya yi kowa ma bagewa akan tafsir na ramadana amma a ramadana manzo Allah bai tafsiri a ramadana ba in ramadana ya hita ya hita ai ta tafsiri ya ce gobe ko jibi za a ga wata an yi hatama an aji sai baɗi maza Allah biyo nan maza Allah biyo nan da Allah rama gege ga me an tambayoyi ga me ga me an sa menene da sauransu an su tambayoyi ga dan agaji ga ga me fadin sa da kodi da sauransu to duka waɗannan ba a shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma mar'abul muslimuna ko mu'minuna hasanan wa huwa inda Allah hasanun musulmi ne suka ga cewa yin tafsiri saboda me ya dace da munasaba ramadana wata qur'ani to saboda haka a ranar ramadana tafsirar qur'ani wasu na ta karatun qur'ani amma ba san me qur'ani ya kunsa ba to daga ai ta zuba karatun qur'anin kadai to bari kuma a zuba karatun tare da fasara ana sanin me qur'ani yake ciki kaga za a yi wa'azi anan za a koyar da ɗabi'u da yadda Allah ya ce a yi da yadda Allah ya ce a bari duk waɗannan abu yanzu wani abu da za a cire da kyau kaga yana da asali yana da asali da haka yana da kyau bari haka maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam a taru ayi maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai kyau kuma duk wanda zai ce to ashe ba ku murna da farin ciki da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Rabiul Awwal sai ka ce ashe kai ka kaurace mu qur'ani zancen Allah sai a ramadana kawai kai hankali Ah, to ba mu kana tafsirin sai ramadana kawai kenan ba ruwanka da qur'ani sai ramadana kamar da kike cewa masu mulki ba su da mazala sai sai rabiul awwal to ba shi bane abu na sabaci rabiul awwal watan manzo Allah ne kamar da ramadana watan qur'ani ne zaka sai ayi ba tare da ba ramadana kadai ake karatun qur'ani ba ko da insha Allah karatun qur'ani ba a Rama- ba a rabiul awwal kadai ake bayanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba nan kullun gashi bayanin ake yi saboda haka dan abubuwa na